الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب حسن الخلق إذا فقه باب حسن الخلق إذا فقه باب دزي بياني أكن شاوى وندبيئو إذا فقه إذا أكسي كما mutane sun hada da fikihu ga kyakkyawar ɗabi'a sannan ga fikihu kana iya samun mutum da kyakkyawar ɗabi'a amma kuma bai da fahimta ta addini ai shi yasa aka ce khuluqu ko abin da aka halicci mutum da shi shi yasa suka ce alkhulqu ma abbara an sifatil insani batina wal khalqu ma abbara an sifatihi zahira in an ce alkhulqu abinda yake bayanin siffofin mutum na ɓoye gaskiya amana adalci da sauran iya zamantakewa da mutane shi ake ce masa hulku ko to Allah zai iya ba mutum ko da bai san addini ba ɗabi'a mai kyau ko da mutum bai san addini ba zai iya yi to amma a ce ko mutum ya san addini to mai kyau ne kuma ya ƙara da wanka kaga ga kyau sannan ga wanka wanda yake da kyau idan bai wanka wata rana sai kaga sai ya zama mummuna to duk kyawun ɗabi'un mutum idan bai fahimci addini ba sai an samu matsala kamar kafirai da ake samun su a tarihi tun can da an same su yanzu kaga a cikin mutanen da ake buga misali da su a kyawun ɗabi'u akwai al-yahudiyyu as-samaw'al samaw'al ba yahudi ne amma balarabe ana siffanta shi da al-husnul wafa'i bil ahadi rike alƙawari kyakkyawar rukon alkawari a shamawal mawaƙi ne ba yahude ne kafiri ba larabe amma mutum ne mai kyakkyawar ɗabi'a to akwai su da yawa waɗanda kafin zuwan musulunci sannan bayan zuwan musulunci ko a yau za ka iya samun wasu masu kyawawan ɗabi'u amma ko ba musulmai ba ne su to ƙari akan wannan shine idza faquhu lafazin faquhu wasu malamai suka ce faquha yafquhu ay sara alfiqhu lahu sajiyya fiqhu ya zama mu mutum dabi'a kenan sara alfiqhu lahu sajiyya kenan shine idza faquhu haka wasu malamai suka ce shine idza faquhu wasu kuma suka ce a matsayin su dai da kace idza faqihu kun ga yadda ya zabdin sa ko ko ana ku ba ayi ba idza faquhu in fiqhu ya zama dabi'ar mutum da an yi abu zai gane حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الفضيل بن سليمان النميري عن صالح بن خوات بن صالح بن خوات بن جبير عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل النبي صلى الله عليه وسلم يتي إن الرجل للي متن ليدرك والله زي إيرسكه بحسن خلقه da kyakkyawar ɗabi'arsa darajatul qa'imi bil laili matsayin mutumin da ke kiyamun laili da daddare wani na da kyawawan ɗabi'u amma bai kiyamun laili to Allah zai iya bashi matsayin kyawawan ɗabi'un nan sai ya kai matsayin kamar mutumin da ke kiyamun laili kun mun san ko falala kiyamun laili cikin yaban da Allah ta'ala ya mabayinsa na kirki kanu qalilan min al-laili ma yahja'una suna shin suna tahajjui da daddare su kai ba su tahajjui da daddare tahajjui shine bacci baccin su dan kadan ne baccin su dan kadan ne تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا يشف لا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون to kaga sakamakon su kenan to idan mutum yana da kyakkyawar dabi'a shi yasa shi yasa hafiz ya gaskiya yace fa idza ruziqta khaliqatan mahmudatan faqad istafaka muqassim al-arzaq ya kasa mutane yace fannasu hadha hadduhu malun wa dha ilmun wa dhaka makarim al-akhlaq ko shi yace fal malu in lam tadkhihu muhassanan bil ilmi kana nihayat al-imlaq wal ilmu in lam taqtanifu shama'il tu'lihi kana nihayat al-ikhfaq sai ya ce fa idza rujiqta khaliqatan mahmudatan faqad istafaka muqassim al-arzaq yace mutane wasu rabon da Allah ya ba su kuɗi wasu rabon da Allah ya ba su ilimi wasu kuma rabon da Allah ya ba su kyawawan ɗabi'u sai ce ka ga dukiya in Allah ya baka amma kuma ba ilimi to sai ta zama maka ƙarshen talauci shi kuma ilimi in Allah ya baka amma ba kyakkyawar ɗabi'a to sai zama mutum ƙarshen halaka nihayatul ikhfaqi kenan sai mutum ya zama ilimin bai masa amfani ba ba kyawawan ɗabi'u to kaga la yudriku bi husni khulqihi darajat al-qa'im bil layl hadisi ne sahihi حدثنا حجاج بن منحال قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول يتشي سيدنا أبو هريرة يتشي يا جاء النبي صلى الله عليه وسلم خيركم إسلاما أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا وأن مسلم يفي خيركم إسلاما wanda musuluncinsu ya fi kyau a hasinukum akhlaqan su ne waɗanda suka fi kyawawan ɗabi'u amma me idza faquhu ga fiqhu kuma in suna da fiqhu ga kyawawan ɗabi'u to musuluncinsu ya fi na kowa kyau amma mujarradin kyakkyawar ɗabi'a amma ba fiqhu to wannan ba za a sa shi ya zama yana cikin ahsanun nasi islaman ba sai dai huwa muslimun kuma an tashi siffanta za a ce ne kyakkyawar ɗabi'a ne shi amma laisa ahsanan nasi islama hu shi bai zama yafi kowa musuluncin shi bai fi na kowa kyau ba amma ga fiqhu a ce ga kyakkyawar ɗabi'a ga fahimtar addini malamin addini sannan ga kyawawan ɗabi'u to shikenan komai ya ji idan malamin addini ba kyakkyawar ɗabi'a ba yi da amfani idan wanda ba yi da ilimin addini ya zama yana kyakkyawar ɗabi'a ya samu matsala sai an haɗa biyu idan faquhu haɗa biyu to wannan hadisi shi ma hadisi ne da ya inganta hadisi na uku a wannan باب حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش الأعمش شيني وانتش سواي سننشي سليمان بن و سليمان بن مهران كو الأعمش قال حدثني ثابت hadisin da bai ce kala ba hadisi ya zama ne ah ina masu matsalar hadisi da al'amash bai ce kala ba ya zama akwai tadlisanci da ya an ana hadisi ya zama ne mudallas حدثني ثابت بن قال حدثني كاغني كو صرح بالتحديث صدق ينزل حديثي ne sahihi ba da damuwa حدثني ثابت بن عبيد قال ما رأيت أحدا أجل إذا جلس مع القوم ولا أبقح في بيته من زيد بن ثابت أبنا ثابت بن عبيد يكي رواية يكي تشيوة ما رأيت أحدا والله من تبغن ونمتن با أجل وند أكف جرم ماشي إذا جلس مع القوم إن يزونا تارد متاني أكف جنن درجة الساعة wala afqaha fi baiti amma kuma idan ya shiga gidansa sai ya saki jiki da iyalansa ya ta ba su labaran ban dariya shine afkaha eh yana ba su labarai na ban dariya matan shi da ƴaƴan shi ana raha da shi wannan ya zo ya hau bayan shi wannan ya hau wuyan shi amma kuma in ya shigo cikin mutane ana girmama shi kaga ashe wannan wannan kaulin yana nuna wannan asarin yana nuna mana ashe ba tsare gida bane ke jawo irin yadda mutane ke cewa tsare gida ka zama kai ba ka sakin ma mutane jiki ba shi ke sa a girmama ka ba manzon sama ba da haka ya sami girma ba annabi sama yana sakin jiki da sahabbansa yana sakin jiki da iyalansa yana sakan ma yara jiki suna zuwa su hau bayan shi su hau kafadarsa amma kuma me ka taba ji an ce wani yare yana shi to shi ma zaid ibn sabit al-fatal ansari zaid ibn sabit kun mun gane shi matashin nan wanda ya shugabanci kwamitin rubuta alkur'ani a zamanin sayyidina abubakar kuma ya sake shugabanta a zamanin sayyidina usmanu to aka ce wala afkaha fi baiti in ya shiga gida kuma ya fi kowa iya raha yana zuwa musu da fukahat fukahat alfukaha labarurrukan ban dariya ai ai ai wani zubin suna ke ce musu annawajar labarukan da ba ko da yaushe za ka same su ba akwai su za ka ga malamai su rubuta littafai a kansu kaga irin littafin littafin albukhala na aljahiz albukhala shi ya ka labaran ban dariya ne sai ka tuntsira an kana karanta na maruwata in kana neman zumbuli zumbuli zumbuli zumbuli to sai ka je ka karanta littafin albukhala na aljahiz akwai kuma gundira littafin gundira abin da na al'imam suyuti sunan littafin sunan sunan sunan littafin nasa abin nan imbahul uqala bi akhbari fuqala shi kuma labarai ne na gundera kawai mutanen da gundera ne su ba na ba ku labarin alƙanabi ba al-imam al-qanabi rahmatullahi alaihi babban malamin hadisi ne yace shine yake faɗi yake cewa ma haddathani shu'batu ghayra hadithin wahid yace li'annahu li'annani faqaltuhu yace shu'ba shu'batu ibn al-hajjaj yace bai mun hadisi ko dai hadisi dai kawai bai karantar da ni saboda ya kirga ni cikin gundira na gundire shi wata rana al'imamu shu'ba yana gidan shi kun san irin gininsu da suke yi da ba wai irin gidanmu ba ne na yanzu shi shi na al'imamu shu'ba shu'ba tufin alhajjat sai zo yana gidan shi yana bawali aka ce yana bawali a wata balu'a a kwata a tsakar gidansa sai kawai alƙanabi ya shigo gida kawai sai tarar da shi yana bawali sai ce haddis ne ce dan Allah ka bani hadisi sai ya ce intazirni hatta aqdi hajati ya ce to ka bari in dan gama biyan bukata ta mana sai ce wallahi akhshal fawata ina jin tsoron in har sai ka gama bawalinka hadisin ya kubuce min da Allah ka bani ya ce ah yanzu ba za ka iya min hakuri in gama biyan bukata ta ba bawali fa nake yi ba shikenan sai ya ce to shikenan sai ya jawo isnadi حدثني وانا حدثني سيشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت شي كنا حديث اللي فغاني ما إن من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت شي كنا yake ne ce jiya sai ce la uhaddisu ka ba'dahu abadan yace bayan wannan hadisin har abada ba zan karanta da kai wani hadisi to shi yasa shi alqanabi da kansa yake goyito wannan riwaya sai ce ne annani saqaltuhu na gundare shi to kage kage fa malamai ma yadda fa ake yi to afkaha فكاها كينا حدثنا صدقة قال أخبرنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن داود بن حسين عن إكرمة عن ابن عباس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأديان أحب إلى الله عز وجل قال الحنيفية السمحة an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ayyul adiyani ahabbu ila Allah a cikin addinan da aka yi su gabaki ɗaya a duniya wanne Allah ya fi so al adiyan jam'i ne na addini addini yana da ma'anoni da yawa daga cikin ma'anonin addini akwai almilla hanya da ake bi ana ce masa addini sannan as-sala ana ce mata addini sallah ana ce mata addini addini yana zuwa da ma'ana as-sala sallah sannan addini na zuwa da ma'ana al-aqida duk lafazin addini na zuwa da shi sannan addini na zuwa da ma'ana al-jaza'u ko duk wannan lafuzin ana sa ana sa su to amma nan al-adiyan yana nufin al-milal ayyul adiyani ahabbu ila Allah ay ayyul milali ahabbu ila Allah a cikin addinai da Allah ta'ala ya saukar a duniya wanne Allah ya fi so قال الحنيفية السمحة سي الله سبحانه سي من الله سبحانه يتي الحنيفية السمحة الحنيفية الدين اللي كركتي ما دكان قرية السمحة كما مي sauki. addinin da babu wahala a cikinsa a samha mai sauki babu takurawa babu abin nan malamai suka ce duk lokacin da kaga mutum yana addini amma yana jin gundira a cikin addinin ko addinin ya gagare shi to mummuna fahimta ce ya samu addini amma ba na musulunci ba amma in ji addinin musulunci yake yi to ba zai samu damuwa ba wannan hadisin malamai sun tattauna akan ingancinsa amma dai daga ƙarshe hadisi ne hasanun da gairihi hadisi ne da zai iya zama hasanun da gairihi amma kada wani ya je duba wani littafi ya ga an ba a fashi ya ji damuwa hadisi ne asali da'ifi amma bi majmu'i tuhuqihi wa shawahidihi hadisi ne da zai iya kasancewa hasan da gairihi kuma yadda malam albani ya faɗa a cikin takhrijin da ya ma wannan littafin wallahu alam Allah ga subhanahu wa ta'ala barka da haka ina gajiya domin mu da